මොදියේ සමරම පාඨය ලොරන්නේ සම්මාදය සිද්ධනා නන්දයි මම ඩොක්ටර් සම්මේ සමාචෝද හම්ලාලා කරනේනා රජේ ඩොක්ටර් සුසුනාදේ සවනර්බා සේදි දමාදෝස අබ්දුරකේ තරා කිෂ්ණා සුරලප්පේ තදාදයි හාය අවරුන් දය සමන්දේ කරුණ ආන්දර දයවලදී ඒ වන්දියාදා ඒ සමන් දුස්ලා සංජිත සබ්බ අවරුන් වන්දිදා අංගලා සබ්බ දොන්න සබ්බ සාරයන් කරනවා අලදයි අවරුන් දෙරා අංජා ගංජා කරන්නංජා සම්මාලා අම්පාදෝ ආවද
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الآخر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا من ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله من يقول الله سبحانه وتعالى da ya sake tara mu a wannan waje mai albarka cikin garin da zama da yi mai albarka cikin jama'a masu albarka a cikin wata unguwa mai albarka mun hada cikin fuskoki masu albarka wajen ramu da Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai manya-manyan baki da aka gabatar wanda alhamdulillah ganin fuskokin su kadai ya ishe mu mauri irin su halifan shehu ayyuma radiyallahu ta'ala anhu da babban hadimi da shek suleiman da kuma kabila shehu wani yanzu daga karamsani da muna ganin sa cikin hanyoyin sadarwa irin facebook twitter whatsapp muna ganin irin ilƙa'in da yake yi masha Allah da sauran manyan shakunai wanda fuskokinsu kawai nake gani ba zai kama sunayensu ba da kuma manya-manyan mukaddamai da kuma manya-manyan almajirai har ma akwai ƙanana iri na alhamdulillahi da Allah ya haɗa mu a cikin wannan wani akwai ƙananmu wanda a cikin ƴaƴanmu don mu Sheikh Abdulrazzaq radiyallahu ta'ala anhu a cikin mu shi ne a wuta a wajen maza shi ya ɗauke shi ya kai shi kauna ne karatu daga nan ya kai shi burtaniya yanzu ya dawo yana jami'a a kafan shi ne shehul hadi yawancin ƴan uwa ba su san shi ba ga shi ban ji an magana ta wani rashin sani ne ka tashi ka tsaya ƴan uwanka su danka wannan shi ne shehul alhamdulillah kowa in zai samu kane irin sa sai ya gode wa Allah kuma sai ya kwanta ba zai komai ba duk abin da ake bukata na ladabi yana yin sa kuma ya shiga abin da aka bukata na umarni yana yin sa har ma ya kara abin da aka hane shi ya bari baya kusanta ta balle ne saboda haka Allah ya masa albarka Allah ya ja rayuwarsa abin da mahaifinsa ya buri a kai Allah ya cika masa dan ya sa masa sunan Shehu Alhaji Mustafa Alhaji Hausa wanda shi ya kawo kaira na kasar Hausa Shehu Alhaji na Mutemiya dan Mulufa zuwan sa ne aka hauke shi sai Shehu ya sa masa sunansa kuma har ya yan bai duka wanda yake ina burin Allah ya sa ya zaman to kamar wannan hali wanda ya nishar kaira a kasashen Hausa kuma bai lahi alhamdulillah ko hanya ya haddace alqur'ani yana nan yana gogaggiyar ya da mazaje a cikin ulum wanda kuma yana yi ne cikin ladabi yana yi dan Allah ba dan a ce yayi ba alhamdulillah Allah ya taimake shi ya karasa zai rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a wannan taro da muka zo alhamdulillah shay yayi tafsiri ya fassara ayoyi guda biyu na alqur'ani wanda sun tare komai da komai ko ba ce ba komai aka tashi to an ce komai dama da zai yi bayani ba dama ya faɗa ya ce annabinan da ba wani a ce ta kai gurgurta ya ce mu ba ƙarfin mu ba ba jibaran mu ba wani abu daga Allah ne ko muna so albarka manzon Allah Allah ya sani ya zo abin da ya faɗa kenan a ciki ya kawo maganan yanda manzon sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suka tambaye shi da ya faɗa musu cewa kowane mutum yana tare da shekari sai suka tambaye shi har shi ma yana da ya kawo kusan yadda manzo Allah ya musuluntar da nashi shekari sannan ya kawo maganan idan ana sallah manzo Allah yana cewa su su fufakum muhazu baina manakibikum wa sujjal haram suka toshe wato kofofin da suke tsakaninku domin shekari yana zawa yana wuciya tsakaninku ya kawo wannan magana duka jan hankalin mu yake akan yanda zamu mu rabu da shaytani idan mun rabu da shi ba to aikin alkhairi ne ya same mu idan ba mu rabu da shi ba to kuma muna tare da wahala ya zan billah amma albarka tudu insha Allah shaytanin ba zai shafe mu ba ba zai zauna tare da mu ba domin duk inda babba yake duk inda babba yake irin aikin da yayi na kasa da shi suke yi amma in yayi dan Allah me yake nuna mana haka wannan babban wali na wannan gari Sheikhu Al-Umar radiyallahu ta'ala anhu ya rayu cikin Allah tare da Allah zuwa ga Allah duk ayyukansa ne yayi dan Allah akwai wata kalma da yake faɗa mu wanda ni ta ban mamaki zamanin shagari shagari yana farkon mulki ni ko ina karatu Qur'ani ana mun fita bayan gari da ni da Halifa Bashir a zaune da ɗan saman mutu da wani ana ce masa Bashir. Mun je wajen wani kogi ana kiran shi Bololo ruwa ne ko akwai shi ko ba ko sani. Muna daidai wajen da wasu mutane suka zo da mota dabra da mu sai suka tsaya. Mu ba mu saba ba ganin irin wannan mutane sai suka ce ku zo a ko tambaya za su gidan mahiri sai muka je. Dan ka suka ce mun kama ku. Mun ruba mun rubuta ku a makarantar boko. ni kada mun taba jin sunan boko ba sai mun kama ku muru da ku a makarantar boko ni a makarantar boko a makarantar nan da turawa suke sawa ana karatu kai ya sunan ka ni sunan na jama'a barba kai ba wani kai ba wani kirkin kire su rubuta ina ne gidanku ka sa almajiri ka san muna huci ba gidanku gidan wani ne sai ina ake biya da in kai kaza in ku mu gane ba ku ka tambaya kowa ya san mai to kuna ciki a nan kuje a nan kuje kwana a kan zaka ko yin da ga mutu address complete almajiri bai san musamman almajirin faida da san muna miki ba kama mu ne ba kai amma muna ba da address din da za a bi a same mu wannan abu sai zan faida alhamdulillah da muka to gida sai na zo na samu mahiri yana zaune da ce wasu mutane sun sami ni kaji kaji kaji kaji abin da ya gudana sai ki a kullum mutane wannan mun suke nufi ya ji aka musallawa ya sani ina irin mutanen banza da ne su subhanallahi shi na mutum akwai na banza wallahi sai da sai da wannan kira yawa a mutum wai akwai na banza akwai da wannan mutum banza rayuwa akwai na banza ba na ba suna nan da su taɓa ganin mutum banza shi a rayuwarsa bai taɓa ganin mutum banza ka san me yasa a'a shi ne ne kirki zuciyar ce a waje shi yake ko bayan Allah mutanen kirki kuma ba zai taɓa ganin aiki ko tun da babu aiki a jiki ba zai taɓa ganin da ƙafa ko tun da babu da ƙafa a jikinsa ba zai taɓa ganin tawaye ko tun da babu tawaye a jikinsa ba zai taɓa ganin jahilci ko tun da babu jahilci a jikinsa wannan abu ya mun mamaki irin wannan mutum wanda yake da wannan ai kasan Allah zai mushi sakamako da abin da kai kanka sai kanka ya laure saboda haka sai ya bashi ƴaƴa manya-manya mahaddata alƙur'ani yanzu idan ka duba khalifa ai alhamdulillah babu inda ba ya tsaya ba ya faɗi abin da Allah ya ce to ya shi shi a gidan shi suna da yawa dukkan su ma da tsara Qur'ani da ma yakin su ya aiki da Qur'ani dan Allah sai Allah ya bashi ƴaƴa masu aiki da Qur'ani dan Allah shi da ya aiki da Qur'ani dan Allah sai Allah ya bashi almajirai masu aiki da Qur'ani dan Allah yanzu nan da muka taru ɗaya ne daga cikin almajiransa wannan kofar da muka samu daya daga cikin almajirin mahiru al'umma sai ka duba shi za ka san wane ne masu idan da mahiru bai yi aikin kirki ba Allah ba zai bashi mutumin kirki ba to shi wannan din shi ma ban ya ban mamaki da ni da shi da wani limami na kabina da yayin mai suna malami da muka tattauna muka zo da gaban shehu tijjani radiyallahu ta'ala na ce shehu tijjani wannan almajirin mahiru al'umma ne kuma su yi sun sane sun fi shi abdullahi ne wannan wani ne wannan wani ne ce masha Allah masha Allah da suka gaisa shi Suleiman da ya buɗe baki ya ce akar mukum mullahu iyalin shehu al'umma suna gaishe ka babba da yaro mace da namiji shehu ina roƙonka ka yi musu ramana duk abin da ya zame shehu ina roƙonka yadda suke tafai daidai ina kasu karkace haka wa su da wani ya dinga zano abubuwa da ya ƙara ya ce alhamdulillah wani lahi da sa kan shi ba bai sa ya yi ba bai sa rawar shi ba ya sun ne wannan tasbihi ya ban mamaki da shehu tijani ya gama addu'a da ya faɗa ita to kai kwana lamu cewa kaza na ma kaza na ma kaza bai yi ma ba dalilin fadlin da yake yi wani ta san me yasa aka wannan haka a ya tsaya karkashin diga jikin shehin sa malamin sa ya ne albarka da maka sai ce ya ne zuwa gare shi jilla bari ba sai ya ne ba Allah ne yake masa wannan albarkar ya same shi ne saboda shehu Allah shin idan aka zo aka taru a kofar shi har sai an ce ku yi albarka ko kuma sa albarka ne ai ba sai ka ba to idan aka zo aka taru a kofar sa kallon su kawai in muka yi ai ba sai an ce wani abu kallon su kawai ko ba ce komai ba kallon su ayya ita ko bai balle kuma in an samu an faɗa ba da shi ya fassara alqur'ani ya yi mana gargadi a cikin alqur'ani amma manufar gargadin nan ba da ake ba da mutum ɗaya ba ke ba da biyu ba duk abin da ka ji an faɗa annabawan da suka wuce da kai na yanzu ake eh da kai na yanzu ake duk abin da ka ji an yi gargaɗi a mutanen da suka wuce to da kai na yanzu ake su ma mutane ne irin ka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fastaqim kama umirta wa man taba ba ka tsaya akan daidai akan daidai da waɗanda suka yi imani wato wanda suka suka tuba suka bi ka shi ke nan mazala sai kama ibada sukuru sai da kai idan yana sallah da daddare yana ɗaukan kafarsa ɗaya ta kumbura ina jima sai ya maida sai ya ɗauki ɗaya sai da tuna ummul mu'minin Aisha sai da tace wallahi sai da hawaye ya fara zuwa mun saboda tausayin manzo Allah inna barka na ganshi kafa ki ta kumbura yana ɗauke ɗaya yana maida yana ɗauke ɗaya yana wai sallah yake saboda an ce fasta kin kawai cikin dare sai da Allah yace dahe ma anzalna alaykal qur'ana tashfi dun saukar da qur'anin nan ba dan mu harshe da kai Allah yana lallashin manzon Allah manzon Allah yaji shi yana lallashin ubangiji sai yana ce afala akuna abdan shakura wannan soyayya ce tsakanin ubangiji subhanahu wataala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani irin ta ba a tsaya a nan ba sai da Allah yayi shaidar umarnin da ya bashi yace ya fiyin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim sai da tabbatar to kana kan tabarki daidaitacce yanda muka nema din kayi wannan amma a can sai aka wa wanta ba ma ka ko to ina aka kawo shaidar su din ruya wanda aka umarce su ina aka kawo shaidar mutum ruya ashe akwai ita a gaban ai ba ka shira ba shi wanda a tabbatar ma'ana idan aka ce an baka umarni kai abu kaza ko kai gini kai gina masallaci kai gina makaranta amma gwamnati ta ba ko ne kun gida amma sai ka ya ce ba biya ka shi kira gwamnati ta zuwa wannan makarantar ta yi komai na ta yi a ka takarda sai aka sa hannu a je a biya shi bayan gwamnati ta fita nan masallaci sai fa fa sai fara tsakiya za a biya ko ba za a biya ka ba dole za a biya ka tunda gwamnati ta sa hannu an gaba in so ma wasu su rushe gwamnati ba ruwanta dole biya ta ayan gaba sai aka zo wajen masallaci sai aka duba sai aka ce kai wannan nan ai bai yi ba nan ya tsage ne an saba su mutum nan yana zuwa za a biya ka to ya za kai sai ka sake gini to matsayin mu kenan kenan dole ke mun tsaya kan wannan qur'anin da ake magana akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana ya ce wato yana cewa sahabbai akwai wata tsoka a jikin dan adam wanda idan ta gyaru jiki gaba ɗaya ya gyaru idan ta lalace jiki gaba ɗaya ya lalace sai ta yi ku farka ku ji wannan tsoka ita ce zuciya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marra minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa illam yastari fa bi lisanihi wa illam yastari fa bi qalbihi wa dhalika ab'afu al-iman ishara kuma a ranar ci kwaya uku ce za wa zaka wa zalika za nan qurba wa za za wa zaka dinnan wusda wa zalika buda kenan haka ne yaki da takobi shi ne zalika ko yaƙi da takobi shi ne wancan wanda ake faɗi yaƙi da takobi kenan wanne ne abu aka zuba zalika wancan yaƙi da takobi yaƙi da harshe a yi zo a yi majalisi a ja mutane zuwa ga Allah ya fi a yaƙi da takobi kenan ya fi shaji to yaƙi da zuciya ya fi a ja mutane da harshe a yi wa'azi ya fi a ɗauki takobi a ji a yi yaya za a yi a ja mutane a wanke musu zuciya sai manzo Allah ya ce ni kulli shay'in saqalatu wa saqalatu al-qalb zikrullah kowane abu yana da magogin da za a sa a goge shi ya fito ta ita a ai abin da ke goge zuciya shine ambatan Allah alqur'ani kuma zikrullah ashe qur'ani zamu rika shikenan sai zuciyoyin mu su wanko su dawo su ta ta sai muradin ubangiji ya fada kawai matuƙar bewar kuwa wannan muradin ba zai fata yanzu ana akwai mahaddata qur'ani da yawa amma wasu sun san me suka haddace wasu ba su san me suka haddace ba wasu sun san abin da suka haddace kuma suna aikata wasu sun haddace sun san sun haddace sun san abin da suka haddace ba su aikata wasu ba su sani ba suna kwatanta to kai da baka sani ba da ke kwatanta laifinka ba zai zama tuwa ɗaya da wanda ya sani ya aikata kai da ka haddace a ƙurani wallahi azima laifinka ya zama wanda bai haddace saboda ka sani har ka haddace shi haka in ka yi ibada ladanka ba zai zama tuwa ɗaya da wanda bai haddace a ƙurani ba duk wanda ya haddace ƙurani duk ibadar da za ka yi kai da baka haddace wa an baka ɗin saba'in za a ko bai a yi da ƙurani sai an bai saba'in idan yana aiki da Qur'ani dubu saba'in za a lada idan yana aiki da Qur'ani dubu saba'in za a bashi shi yanzu wane ne ya fi kamata da a same shi da sifofin Qur'ani kamar ma da sifofin Qur'ani akwai babu sai kamar ma da sifofin Qur'ani kenan idan ana neman komai ya kamata a same shi a jikin mahaddicin Al-Qur'ani saboda girman sa shi mahaddicin Al-Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hafiza al-Qur'ana faqad udija al-nubuwata bayna jambayhi illa an la yuhallu duk wanda ya haddace al-Qur'ani an tattara an nauta an fasa kirjinsa an tsufa wahayi ne kawai ba yi masa yaya kai da aka tattara an nauta aka sa a jikinka ai ya kamata ga tubofin annabawa a jikinka kalmar da za ka faɗa ta zan mai laushi ce kuma mai daɗi kuma dan Allah kallon da za ka wa mutane zan kallo ne na tausayi ba na tsorata kuwa ba abin da za ka biyan wajen mutane ka ji abin kirki ba abin banza ba harshen ka abin da zai faɗa ya faɗi magana kirki ba magana banza ba tafiyar ka inda za a je ƙafafun ka su kai ka wajen kirki inda Allah ya neme ka kada ka je inda Allah ya hana ka hannunka ya taba abin da Allah ya yarda da shi ya sa a taba shine na shari'a kar ka taba wani wannan su wannan manyan namu da yanzu muke cikin albarkacin su da wannan ne suka samu wannan matsayi da wannan ne suka samu wannan matsayi to shine alqur'ani da yake gaya mana cewa ya kamata mu tsaya mu lura duk abin da ake faɗa a cikin alqur'ani na fa da mu ake da mu ake kuma ya kamata mu tashi mu tsaya kuma tashin nan a tsaya a samu albarka abin ba zai yi ba sai da ladabi dole sai mun wanda yake gaba da mu ladabi dole ne kuma ko ba karanta ba yana gani ko ba karanta ba yana gani muna gani yanda manyan mu suke gaba daya akwai wadanda a wajen su suke karatu amma su zo sai su cire mutu hula ni na san mutumin da shi ya bashi dariƙa yayi azakaru ya zo yayi tarki yayi tarkiyatu tarkiyatu tarkiyatu tarkiyatu yayi yayi asma'u asma'ul ghaliyat yayi duka dai abubuwan da yake na tarafi ga baki ɗaya ya yi a hannun shehi shi wannan mutumin amma ranar da ya zo kusa da yake babba ne sai da shehi ya cire hula su guda a gaban shi amma da yake wancan dan Allah ya sai da ya hawaye kai ƙarshe sai da shehi ya ce ya shafa masa kai sai da yadda suka haɗa kai da shi da shehi suka bara sai ya ce ba ya iya shafa masa kai ba shi bai taɓa ce almajirinsa ba ne ba mu ba mu gani ba sai shi ya faɗa ni yace in bari da shi Abdurrazzaq mutumin da ya ba isa ka tarbiya yayi ma kaza yayi ma kaza yayi da ka zuwa ga Allah haka da ma'arifi shi ne zai bada kai ya ce ka sha ba kaga kenan shi da aka yi masa dan Allah yanzu kuma dan Allah din ya karba Allah kuma ya gani da ba dan Allah ya zo ba kuma bai karba dan Allah ba zai ga wannan ba sai sa hannu ya shafa kan saboda ne saboda mutane su ga shi ne babba to shi ba wajen mutane ne yake san girma a wajen Allah yake san girma mu almajiri dole sai mun nemi girma a wajen Allah ba a wajen mutane ba ta ina ta ladabi sai mun wa malaman mu ladabi sai mun wa shehunan mu ladabi sai mun wa muqaddaban mu ladabi sai mun wa yayin da suke sama da mu ladabi sai mun wa abokan mahaifan mu ladabi abokan malaman mu sai mun su ladabi ɗan uwanmu da muke tare da su yan musu ladabi a tsare su wanda muke kanmu ya zo ɗaya sai mun yi ladabi da su ba wai dan ina abokin ka baka ga wani magana da kai dama da har mutu ba zan manta ba ai abin bai kyau ba ko ba haka bane ba to wannan an riga an faɗe shi da baki ɗaya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shehu ya faɗa da zai tafsirin nan yayi maganganu biya irin waɗannan to Allah tabbatar da mu ba dan ƙarfin mu ba ba dan dubarar mu ba dan matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen Allah Allah ya tabbatar da mu su kuma da suke jan gora a cikin bayan Allah Allah ya ƙara musu tsawon kwana da albarka Allah ya ƙara musu lafiya halifan shehu Abuma Allah ya masa yanda yake so Allah ya kare shi zahiri da batini albarkacin alqur'ani albarkacin mahaifinsa wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan muridi naku almajiri naku babba wanda ya tsaya kan sauran mahaifinku shine Sheikh Suleiman Allah ya kare shi Allah ya kara masa daukaka ya kara masa daraja yayi masa yanda yake so saboda yayi wa mabiyansa yanda suke so Allah ka kare shi da karewarka Allah ka yi masa abin da yake so ka kuma rufa masa asiri da shi da zuriyarsa da wanda suke tare da shi da almajiransa da masoyansa ga baki daya albarkar manzon sallallahu alaihi wasallama albarkar shehu da shekh ayyuma radiyallahu ta'ala anhu an ce an gama wannan za a yi maulidi shi maulidi in an zauna ana yin magana ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan wani ba idan ya zama maulidin na annabi ba dan komai ba saboda duk wanda zai zo wajen maulidi yana zuwa ne dan annabi Muhammad yana so ya zuwa ne da annabi Muhammad yana so ya yi yadda masoyin sa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata yana zaune da sahabbai yace al-mar'u ma man ahabba Anas dan Malik yace ba mu taɓa jin daɗi ba bayan mun shigo musulunci kamar wannan rana wanda annabi yace masoyi yana tare da wanda yake yake mun ji daɗin wannan kalma to yanzu ba shakka muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da mun taru ne dan shi kuma muna san shi a wannan waje ba shakka ba shakka ba shakka muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tunda muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da so samu ne mu gani shi wasu na san suna ganin shi Allah wannan lokacin masu ganin shi idan ba mu samu ganin shi ba mu ji labarin shi idan muka ji labarin shi da sifofin shi sai mu sa cikin zuciyarmu mu ajiye wata ran sai Allah ya sa mu gan shi sai mu kai shi din ne muka gani idan ba faɗi maka sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka rike manzo Allah ya faɗi zance dukkan zancensa kuma gaskiya ne ko ne ya faɗa kuma sai ya bayyana ya ce marrani fil manam fa sayarani fil yaqza من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فلما قال صلى الله عليه وسلم ياتي إن الشيطان لا يتمثل بي من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي دوان دي يجل فاسي مبرشي حقيقة نتن دي يجل إن كنت تدنى في مبرشي با شكا با شكا سيكا لما أفنتي ولما قال صلى الله عليه وسلم لي فلاتا yace ni saboda shaytani baya kama da ni in ka gani ni din na gani ni din ka gani to idan ba faɗi masa sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta yiwu kaga wani kyakkyawan balarabe da safe ka ce ka ga manzon Allah mutane su yi imani har ka mutu ba ga manzon Allah ba shakku ya kama ka kai kwa abin akan ka ne ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta gaskiya ne sai yi ga ko wani ba abu ne sai kawa ka tashi da safe ka ce ka ga manzo Allah ko ka ga wani ko fulata irin bayin nan namu ya ci ya kushi ne ya yi kabur da safe ka ce ka ga manzo Allah ƙarshe ko ba shi ka gani ba ko ko ba cikin mu kaga wani gobar bane shi ma jaja kur da jiyo sai ka ce kaga manzo Allah ko ba shi ka gani ba amma idan aka faɗi maka sifofin shi sifofin manzo Allah bai taba kama da na kowa ba sifar sa da ba take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kama da kowa ba da an faɗa ma za ka rike in ka rike kuma da ka gaishe a mafarki kai da kanka ka zo shi ka gani kwanakin bayan muna maulidi mun faɗi sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gama kaman sati biyu sai wani zo ce wani ne ce na yace wallahi je ne mafarki aka ce mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na taso da na zo ina duba sai daga duk gobin da ka faɗa babu daya a jikin sa a cikin mafarki ya ce wannan shaytani ne a'udhu billahi ce sai ya kone kama da wuta kaga tabbas wallahi haka yake yace sai ya kone kama da wuta kaga da bai rike su ko fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ta fi nidin da zo ya ga manzo Allah har da hadiya un bashi ashe shi da ne kaga ko to amma da yake ya rike wannan sifofin ana faɗa sai ya tsaya yake duba sai ga abin da aka faɗa ba hakan bane ba manzo Allah tsira da musu Allah ta bata gare shi balarabe kuma fari ne son fari nan ba kaman farin takarda ba fari ne wanda an haɗa shi da darda kaman da ja kaman an sa kala a cikin farin dan farin yayi kyau kaman yadda idan ka duba wata zaga ya dan yi bulu-bulu haka ranar da ya fita daren sha hudu ai ba gudun yake da shi ba tsananin fari ne kawai Allah ya masa wannan dan ya ƙara kyau amma ba kyan wata da kyan da kyan rana ba ba kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wane su hasha zalika wa kallah manzo Allah a tsaye yake curru a mece dogo ne amma ko ba dogo falan kalma ba wanda za a ce ka wani tafi akwai tsayi haka manzo Allah ya ce ko ba da dare bane wanda in ka wuce sai mutumin kirki kare zai iya jini in ba ka yan ce ka wani mutum ne ya ba ku kudu to ba haka ne kan Allah sallallahu alaihi matsakaici ne an tsakaita shi wajen sifan sifan tashi an ce yayi kama da iskan hannu kamishinin kamishinin libani tsabatu me yasa saboda itacen da Allah ya halitta babu wanda yake tsaye shar wanda idan ka saka ruwa a jikinsa daga sama zai ji jikinsa cikin halƙafa bai karkace ba kamar ita hannu ita har kawai ce da wannan tsuwa duk ibadin da Allah ya halitta dukkan su gaba ɗaya sai sa aka hada da shi ba dan kan tsayuwar dukkan hannu ya kai shan tsayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har shan zalika wa kallah manzo Allah yanda yake tsayen nan yana da sifofi yana da abubuwa a jikinsa irin na mutane manzo Allah da yake shi basharun ne in an ce bashar ana cewa manzo Allah sayyidul bashari shugaban mutane abin da ake da bashar wato fata wanda babu babu wannan abincin babu gashi a cikin ita ce fasha wato fata wacce ba a lullube ta da gashi da ita ke kira bashar wanda take fili sai gurare da aka sa gashi dan ado kamar yanzu fatoshin dabobi an jira rufe da gashi doki raƙumi kaza wannan kaga ba za ta musu bashar ba to abin da ake nufi bashar kawai duk abin da fatarsa take fili shi ne bashar to manzo Allah sayyidul bashar saboda haka yana da abubuwa irin na mutane na bashariya akwai kai akwai fuska akwai wuya akwai kirji akwai hannu akwai ciki akwai kafafu amma kowanne ya yi bamban da sauran na mutane kowanne kuma yana tare da mu'jizar da wani abu na da ba shi da irin wannan misali mu dauka da kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mushi Allah ta gwada gare shi Allah ya yi mishi kai mai yarwa kansa yana da yarwa kokuwar kan babba ce tana da yarwa sannan kuma yalwata na biyu abinda wannan kokolwa ta tare baka ciko maganin wani abu wanda ya tare komai da komai kamar kokolwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda ka sani a cikin lauhil mahfuz wanda ka sani da wanda baka sani ba yana cikin wannan kwakwalwa wanda ka sani da wanda baka sani ba ma yana cikin wannan kwakwalwa sannan wannan kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gashi gashi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki ne sudur kuma yana waliya sannan kowane ɗaya baya haduwa da dan uwansa ma'ana baya shakudiya ko ne a cikin dan uwansa yake yar haka yake zuba sai aka kwatanta shi da gashin gezar doki saboda a duk gashi babu wanda zai yi ya jibe kaman gashin gezar doki ba dan gashin gezar doki ya kai kyawun gashin kan manzo Allah ba hasha zalika wa kallah an kwatanta shi ne da haka wannan gashi manzo sallallahu alaihi wasallama yana daure shi da maida shi baya daure daya yana yin farka ya raba shi biyu rabi ya zubo nan rabi ya zubo nan ya daure yana yin su kullum hudu ya yi bi a nan bi a nan ya fi yin haka lokacin yaki wajen matuhu wani matuhu idza wafarat da wa'ibuhu tahabi tamassu kashibuhu asiru shari aswaduhu muhammadu sayyidul bashar wannan gashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a yanda aka faɗe shi haka ai kaga bai kama da gashin kowa ba to in baka ji wani abu wanda zai bambanta ka gashin nan yana da kusuciya da duk wani gashi da ka sani a duniya ba samu ba lokacin da aka tura sayyidina Khalid za su je su yi yaƙi a Bahanasa sai sayyidina Umar ya ce sayyidina Abubakar ya kamata ka shirya Khalid ka sa wani yace me dalili yace saboda sahabbai sun zaƙaunta da shi wato ma'ana sun mai da nasara gaba ɗaya a hannunsa da an ce ga yaƙi amma Khalid ne shugaba ya ce alhamdulillah mun ci nasara sun dauki nasara sun sa a hannun Khalid har a je wata rana su kauce hanya ma su rika daukan ma shine ma mai saboda haka ka cire shi ka sa wani yace a ba komai shine da za ci nasara ne a cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu ba komai ai duk inda ya fuskanta sai a ci nasara an sha tura yaƙi ba da shi ba ba a cin nasara a dawo a maida shi ya je ci nasara ya dawo Khalid shi kenan da aka cire shi nan sai wani sahabi ya ce masa don Allah na gama ka da Allah na gama ka da annabin da kake so shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani sirri ne ka samu mu ma sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin ka kuma a cikin mu ma akwai wanda yake gaban ka akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman akwai Ali akwai Talha akwai Sa'd akwai Zubair akwai Sa'id duk waɗannan ga sunan da har ma an ba su bishara da ko ba sa su je aljanna sai an kai da kai kai ne ne annabi baka da Allah zamu kake cin yaki irin wannan yana da hula kwalkwali a ta hular da ake ce mata kwalkwali shine abin da ake sa ta wato karfe saboda in an kawo sara kada ta mutum sai ya ciro sai ya taka sai ya fasa shi dan na kai ya fasa a cikin ko wani abu kamar laya sai ya ciro shi sai ya warware ya warware ya warware da ya je karfe sai ga sililin gashi daya sai ce ka san ko meye wannan sai ya ce gashin kan manzon Allah ne sai wallahi alazim da shi yake cin nasara duk inda na tinkara sai in ce Allah albarkatun wannan abin da yake kaina ni na san ko menene wannan abin da yake cikin hulata ka karya rundunan nan yace sai Allah ya karya mutu da sililin gashin manzon Allah daya ka ji gashi wanda yake kowane gashi wanda baka tauba ganin gashi irin sa gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan gashi akwai fiska suka nan mudawwara ce ba doguwa bace mololuwa ba kuma kantuma bace wanda ta kare a waje daya fuskan manzo Allah mudawwara ce kuma kyakkyawo fuska ce wanda kowane lokaci haske yana tashi a cikin ta a cikin fuskan nan daga sama akwai goshi goshin manzo Allah yana da yalwa kwarai da gaske yalwa gare shi goshin manzo Allah sannan yana walkiya kamar an zara takobi daga cikin gidansa iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganewa da cewa ga manzo Allah ya dawo daga masallaci idan suna zaune a cikin gidajen gida gida da yusu a cikin gidan su idan manzo Allah ya gabato sai su ga a cikin bango wal wal wal kuma ana wasa da da sokina sai ga manzo Allah yana zuwa da ya zo su gashe goshin sa ne shi ne kuma nan wani iyal a cikin bango goshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan goshi yana da khususiyar da wani goshi bai samu irin ta ba shi ne ya fara yin sujada gaban Ubangiji subhanahu wataala kin ba kowa ba komai sai shi sai Ubangiji subhanahu wataala sujada nan da zai yayi ta da kauru gabaki daya sababin sujadar bayan Allah ta samu shiga da ko wanda ya isa ya shiga fadar Allah ba tare da manzon Allah ba man arada al-wusul ila Allah min ba'di suwahu jazaohu iktabu wanda yake so ya shiga fadar manzon fadar Ubangiji ba tare da manzon Allah ba sakamakon shi a jefar da shi ni malamai suka ce a jefar nan kawai a kona shi sakamakon shi kenan je baka biyo wata kan manzon Allah to shi yasa sai ya sujada da kaunu ga baki daya duk wani wanda zai zo ya yi ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da ibada shi dan ta samu amsuwa dan in ba dan haka ba duk goshin da zamu kai kasa ba za mu cika ladabin da Allah zai karbe shi ba a ibada babu kamar sallah wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauna cikin sabon sa sai ya ce wa zai tashi sallah raka'a biyu irin sallar da Allah yake so wani abu bai tsarsu a cikin zuciyarsa ba zan ba shi riga kwaya daya sai tura gidan shakara ko rigar saki kwaya biyu sai ya fara sai kuma da ja da bulu da kala kalan zare a jikinta wanda aka kata bai kasaro kika so wane ne zai sallah din wanda Allah yake so in ba shi rigar nan daya sabai suka shiru sai sayyidina Ali bin Abi Talib ya ce ya Rasulullahi ni zan iya zan zalla ce kana da Allah wallahi ce ina da Allah ce bismillah sai ya tashi ya kalli alƙibla ya yi kuduri ya kama sallah sai na bibina bi qalin karamallahu wajhahu yayi sallah raka'a ɗaya babu kowa a tare da shi banda Allah subhanahu wataala da ya zo ta biyu an kawo riga da gidan manzon Allah sai kalla ido sai ga fara da kuma wannan mai kalli kallin a zuciyarsa a zuciyarsa sai ta yi Allah sa idan na gama annabi ban wannan mai kalli kallin dan ta fi kyau assalamu alaikum ya rasulullah na gama sai yau sai na ni ai a zuciyarka kace Allah sa in baka wannan sai ce yato ina sallah kuma ina maganin sallah kai da ka kama sallah ka raka a kuma ka bari ka dawo kan riga kai da na da fa duba ku kai na da fa yace zai yi sallah ga yadda tsoro ashe in ba dan wancan goshi na manzo Allah ba duk sallar ma ba za ta amsu ba wancan sujada da manzo Allah yayi a gaban ubangiji subhanahu wataala yayi wa al'umma gabaki da yawa dukkan halitta yayi ta da kaunu shi ne yake sa sallolin nan masu ta amsuwa ka ji goshi go wanda bai babu wani goshi da ya kai a karkashin goshin nan akwai jira kafin a zo idanu jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqa ce suduf amma tsakiyar ba su haɗu ba kuma gashin nan a kwance yake kai ka ce an sa wani wani wani abu ne an dana buki haka yanda yake da kyau kuma yana walƙiya gashin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a kamfare suke sun lankwaso amma ba baka suka yi can ba sun dan lankwaso da kadan su a lankwashe suke amma masu kyau ne amma gashin a kwance yake kuma yana walƙiya kowane lokaci a ƙarƙashin su akwai idanu guda biyu idanun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da manyan manyan yanka dara dara ne idanun manzo Allah magircan nan manya manya ne bakake ne shirin su kuma sun dan lankwasa daga sama kadan in ya rufe shirin ba ga lankwasa sai ya bude ido sai ga lankwasa ta amma ya mai da ido rufe manzo Allah kirif kike dawa su daidaita ba a gani in ya bude kuma sai su daga sallallahu alaihi wasallam fari fari ne son baki baki ne kirif da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin farin akwai wata jijiya da ake kira shakla asiririya ce ba ta ganuwa sai an taɓa ubangiji subhanahu wataala sai manzo Allah ya yi fushi sai jijiyar nan shakla sai ta harbe wannan ida wannan farin sai ya dawo sai ya jaja wur sai sahabbai sai to mishi ga uku lalle an taɓa ubangiji inda kaga idan manzo Allah ya yi ja lalle an taɓa an taɓa ubangiji subhanahu wataala sannan sai a saurari saukowar aya a jinne Allah zai ce akai wannan ido na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da khususiyar da wani ido bai samu ba yana ganin bayan sa kamar yadda yake ganin gaban sa yana gani da rana kamar yadda yake gani da daddare yana gani da daddare kamar yadda yake gani da rana tarabil layl muqlatuhu kama bin hari nazratuhu muhammad sayyidul bashar yana ta sabai ku ƙara daidaita sahunku ina fa ganin ku ta bayana kamar yadda nake ganin ku ta gaba ko ba ina hawayen ya bane da shi ba idan bane yake juya ya kalli ba a gaban yake kallo yanda kake kallo amma yana ganin baya ko ba ido huda ka masa waje a baya wannan na gaban dai shi ne suke ganin baya sannan na wata hujiya masallan ya daga haka sai ya kai karshen bangon halitta da idanunsa karshen bangon halitta amma zai magana a dubawar sai ya yi abin da dan shi ne ya daga ya kalla sai za ki ta umarna da jawahir wannan wata wannan karai kamar yanzu ya dubi wannan mutumin in ya daga to magana zai akan wannan mutumin amma ba har bayan bayan bayan shi har karshen duniya ya gani babu wani abu da yake mai hijari wannan ne yasa baya dubo ta ya manzo Allah eh dan lokacin da yasa da ya ɗaga ido ko wata bai kama ba kama waje don da waje ya ce ai annabi wata yake so gani duk da ya so gani ya za ya ɗaga mai da ce ban gan shi ba zai yi ai ba zai yi ba to sai ya je sai ya sa baya duba wata sai ya sa a duba in ya ga ya tsaya ma bayya magana sai ya sa mutane su duba su da su abin da suka sani ai da wannan idanun kawai ake gani ko to yana da wanda baka sani ba so da haka bara a bi shari'a sai ce a je a duba wata ya kama sallallahu alaihi wa sallam wannan idanu yana da wata kususiya شيخ الإسلام شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه جاء رأى ربه حقا بعين وصورته وكل سوى هذا وراء ورائه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji subhanahu wataala da idanunsa na jikin kansa kuru-kuru duk wata martaba da duk wata baiwa da Allah zai baka annabi ne kai a mursali ne a mala'ika ne a mere a annaba ma'ulul azmi ne kai bai kai ka ga ubangiji ba samsam bai kai ganin ubangiji ba to sai gashi manzo Allah ya ganshi da idanunsa kurukuru kuma da wannan idanun ya dawo daga Isra'i da wannan idanun ya dawo daga Miraji da su kuma yake kallon mutane kaga idanun da babu ido tankashi in wani ido ne ai da ganin Allah sai narkewa ko to amma ya dawo daga shi yake ganin komai da komai da shi saboda haka wannan ido bai kama da sauran idanu ba haka idanun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suke sannan bayan wannan wato manzala sallallahu alaihi wasallama akwai kunci guda biyu kuma su a nan dinsa kuma sun manzala sallallahu alaihi wasallam ba sakakku bane ba kuma ba masu dunkul bane wanda suka kumbura wanda za a ce wani yana da kuma su asirul habbi anwaruhu kuma su ta asake suke kuma suna walƙiya yanda ya kamata idan yayi magana ba ganin dunkul wannan mai wannan idan yayi da kuma ba ganin kumburu a daidaice suke wajen magana a daidaice suke wajen saki a tsakanin su sai Allah ya yi wani hanci yadda ya koyi shi hanci maza Allah dogo ne kuma hanci maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe sai Allah ya masa wata yar tukunya daga ƙarshen tukunyar sai ya kawo wani abu tsawon sai ya dora a dinnan har manzo Allah ya fati ba samu wanda ya ƙarshen zuciya ya tambaye shi shin rauni ne kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko fitina ce Allah ya ajiye maka a ƙarshen inin hancinsa amma baya da ruwa sai ta sai sai idan fuskar ta yi jiri ya shafe sai a ga ɗan tabo ɗan ƙis da an jima kuma sai ba can can har sai ke tashi ba a ƙara ganin shi sai ta sake jini amma ba wanda ya tambaye shi rauni ne ko mene ne haka wani ƙarshen tsinin hanci daga tsakiya wasu suna ce wasu malamai suna rubuta cewa manzon Allah yana da hanci kamar hancin rago ma'ana mai ɗan doro hasha zalika wa kallah tsakiyar wato haske ne yake tashi kowane lokaci nan tsakiyar sai a ga kamar yana da doro hancinsa a miƙe shi idan ya kalle ka za a ga tsakiyar hanci hassan na tashi kwan kwan ya ka ɗauka kamar yana doro amma ka koma ta gefen sa sai ka ga a miƙe ke zo da yi doro ko ɗaya ba wannan hanci a cikin sa babu gashi ko ɗaya hancin manzo Allah tukwanen hancin wannan ƙofofin ba su kalli wa gaba da ta haka su ba su kasa gaba ɗaya ba amma sun fi kallon ƙasa akan darasu sun dan daga kaɗan ana ganin kofofin amma ba a ganin can cikin hanci sun daga inda kana ganin kofofin amma babu gashi ko ɗaya wannan hanci Allah bai taɓa majina a cikin ba hanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanan ku suke da masa wani wari ko ta iska ko ne wani abin nan ya tashi wata iska ta dako ƙura ko ne ne da taɓa shiga hancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa shiga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba ta kinta ba ce Allah ya ajiye irin namu a ce idan iska ta taso kana da gashin da zai tare ko magina a'a Allah ne ya yi shi yanda so ya yi shi ya fifi tashi yanda bayya so wani abu ya zo ya shiga in ba mai kaifi ba wannan haƙƙi kuma yana da kusuciya dan yakan dauki fa'idatu zahara yana shishina sai ummul mu'minin Aisha ta ce ya Rasulullah mai kake ji a jikinka sai ce ina jin kanshin iyan itacen aljanna jikin Fatima ta ga wannan hanci yana jin ƙanshin aljanna fa yana daga nan duniya hanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙanshin da ajin da ka sani mai ƙanshi a aljanna shi yana nan yana duniya kawai yake shakasa ta ga wannan hanci bai kama da wani hanci ba a ƙarƙashin wannan hanci Allah ya yi baki yanda ya so ya yi shi baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yalwa kwarai da gaske saboda laraba idan suka zo suna waka in kana da baki mai tsago babba sai shi sai maka waka suna yabanka akan wannan bakin shi ne ubangiji sai to tun da haka ne su kan baki ado ne yankan baki babba ado ne sai yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yalwar baki bakin yankan mai kyau ne sannan yana da leɓe sama da ƙasa leɓen manzon Allah na sama bai fi na ƙasa ba na ƙasa bai fi na sama ba idan ya rufe su kirf suke rufuwa idan ya bude su gaba shi da suke rufuwa idan ya zo ya zauna baya magana kai ka ɗauka ƙwarya ce aka fati aka maida da uwar aka maida kirf ba ka iya gane ina ne yankan sai ya daga sallallahu alaihi wasallam idan ya rufe baki shi ba ka iya ganewa ina ne yankan bakin manzon Allah sai ya buɗa ya yi magana sai ka gani wannan baki a cikinsa Allah ya yi haƙora yadda ya so ya yi su haƙoran maza Allah sallallahu alaihi wasallam farare ne son kowane ɗaiɓar ya taɓa ɗan uwansa amma idan yana magana sai ka ɗauka haƙori ɗaya ne tun daga nan har a banne daga nan tun daga nan ka ɗauka wata ne aka tsaga aka sa ɗaya a sama ɗaya a ƙasa a'a ba haka yake ba kowane haƙori tsakanin shi da ɗan uwan shi har sai ne yake tashi sabon suke muna ga wannan manzo Allah in yana magana in ya dago kai sai ni daga sai kai haka saboda haske ne ce fita kan sai a halbi da naka daga cikin hakoran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hakori a jiji akwai yawu yawu na manzo Allah ya raiki ko ba shi da danko kuma sanyi gare shi zaki gare shi kanshi gare shi idan iska ta taba sai kanshi ya tashi ba kamar sauran yawon mutane ko da idan iska ta taba yayi danko yayi wari yayi kumfa baya kumfa kullun kamar ruwa yake rakiki ne kuma kanshi gare shi zaki gare shi yawon yana da wata kusurciyar da wani yawo bai taɓa samu ba wani sahabi yana zaune a cikin sahabbai sai suka fara ja baya wasu suna toshe hanci suka ni kullum na zo sai ana toshe hanci ana ja baya me ya faru suka ce gaskiya wani ya shige shi wani a shi ta sun sahabbai ga wani wasu gaskiya suke faɗa wani a shige ya ce ku shi kenan ya tashi sai zai sallama wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kun dai yanzu cikin wani sai su rika tashi suna toshe hanci na tambaye sun ce ina wani a shi yaya za a yi yake haɗa hannuwanka sai haɗa hannun sai wanda Allah ya tsoka yawunka ya ce shafe shi ka ya shafe ya shafe ya shafe ya ce tahiyo ka da ya tashi ya zo wajen waɗannan abokanan nashi sai suka tashi suka tsaya suka ce annabi ne yake zuwa ƙarfin azra da ya zo kusa sai suka ji aishi ne kama shi ake ana ana ta shishira zamna kusa da zamna kusa da wanda fa da ya kore shi har ya mutu idan ya zo taro sai an tashi an tsaya so kake ya zauna kusa da kai saboda ƙanshin manzon Allah har ya rufe shi wannan sahabi da ya sa turare baya sayin turare idan yana gida da an zo kofa ana iya ganiya da ƙanshin idan ya je gidanka hira ko ya je gaishe ka da ka zo wucewa mun ya zo wucewa da shi ai wani yana gidan wani ya aka ya kai shi manzo Allah ne da wuce ya wun manzo Allah kawai ya wun ya tofa maka insha Allah ka ji ya wun ko irin ya wun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan baki a cikin sa akwai harshe harshe dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da khususiya fiye da yadda kake zato harshe da nan zalla sallallahu alaihi wasallama yana fadin kalma daya wanda ita kalman nan takan tattare dukkan kalmomin da ka sani a harama dai duk ilimin da zaka yi duk karatun da zaka yi an tura shi ne daga cikin wannan harshe mai girma harshe da zalla sallallahu alaihi wasallama kuma har a wannan ɗaya ƙasa duk ƙoƙarin mutum zai yi tarihi ko ba zai yi tasiri bai ya wuce abin da wannan harshen ya faɗa bai ita bai samu wani abu da ba ko baya karar abin da wannan harshen ya faɗa kai rabin abin da wannan sharhin abin da wannan harshen ya faɗa ba za ya faɗi kullum sharhi ne ake yi wa abin da harshen da ya faɗa wannan harshen da ya rasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da wata kusuciya banda wannan akan da usaini sun zo sun ce ya rasulullah muna jin yunwa amma a gida ba gama abinci ba sai sai a hakan daga bakinka sai ya sa masa harshe sai ya tsoka ya ce usaini daga bakinka sai ya sa masa harshe sai ya tsoka ya ce ku tashi ku tafi da suka zo gida aka ce ga abin shi suka ce kai mu wa majinuwa suka shiga harkar su gobe aka ce ga abin suka ce ban majinuwa ya aka haka ai sai mun ji annabi ya mu harkar shi muko ba suka ce tun daga ranar ka ga mun ci abin sai ne dan sha'awa in mun sha ruwa sai ne dan sha'awa amma ba yunwa da shi ba har suka koma ga Allah ba wanda ya ƙara jin yunwa da shi ba su kaji har sai ko harkar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan baki a ƙarƙashin shi akwai haɓa haɓa nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a jikinta akwai jelu jauna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cike da gashi surkun kuma baki sirrik ne kuma kauri gare shi kuma a tsaye yake gashin yana wurkiya yakan kawo ɗaya biyu abin da ya saura na ƙasa sai ya yanke in ya yi tsayi ya kai ɗaya biyu ya kama na uku amma sai ya bari sai ya yanke amma zai kama sai ya bari sai ya yanke wannan gemu a ƙarƙashin shi akwai ƙasin ba a suba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa sa mata aska ba a saboda shi akwai gashin baki gashin baki a ƙasa da shi akwai alfaqa wannan gashin bakin daga nan bakin baki yakan sa aska ya gyara amma tsakanin shi da harshe manzo Allah bai taɓa sa aska ba ko ba ga Allah wannan gemu da wannan gashi da yake kai duk gabaki ɗayan su da manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi kwashi kurkura goma sha bakwai aka samu shi ma abin da ya sa lokacin da kurkurar ta fito kowa ne yake ado ne Allah ya yi wa gashi kowane gashi ɗaya sai ya haske sauran gashin da yake kusa da shi sai ga manzon Allah ne motsa kai sai ga kamar wanda yake shan shan da ke tashi in ya gyara jewu sai ga kamar wanda yake fan fan ba iya ganiya da kurkurar sai bayan ya yi wafati ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kirga ta ga yana da gurkura sha bakwai da ba da ta ta faɗa ba za ta mu yana da gurkura sai da sha akwai kutumi da a cikin gemun da kan saboda hasken da yake kan wannan shine gemun manzo Allah kira da muke Allah tabbata gare shi wannan sifa da muka faɗa ita ce sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gefen kuma sunna akwai kunnuwa kunnuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da kauri fatar wannan ta ƙarshe tana tana da kauri sanan ba tashi suka yi haka ba suka ba su manne a jikin fuskarsa ba Allah ya yi su daidai da wanda ya so ya yi su wanda idan daga gaba ne kada ganin su da sunan daidai da fuskar shi idan daga baya ne kuma ba su zarce fuskar ba waɗannan kunnuwa babu gashi a cikin su sannan waɗannan kunnuwa suna jin abin da mu ba ma ji suna jin abin da mu ba ma ji Mazaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina jin motsin Jibrilu in ya motso daga al'ashi zai kawo wahayi. Ina jin motsin kalamar kudrat idan yana kirkir kirkir yana yin rubutu. Mazaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan daidai da hankalin mu da yadda zai dauka. Tunda yana jin zancen Allah ai kuma wannan kunne sai a bar ba wanda zai iya kai shi. Kana kunne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sifa ta fuska ita ce sifar manzo Allah kafin mu zo kirji da hannu da kafa da ciki wanda kowanne shi ma yana da kususiya tashi daban daban a cikin sahabbai akwai waɗanda suka samu kirana wato lura a cikin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wacce hatta kai idan suna zaune suna ganin kaman ma su ne manzo Allah saboda sifantar da jikin manzon Allah a jikinsu duk da haka sai ce musu law kuntum fi buyutikum kama takununa indi la safatukum al malaikatu ala furshikum da za ku zamanto kamar yadda kuke gaban nan nawa haka za ku zamanto kuna gidajen ku da malaiku za su rika sabkowa suna suna gaishe ku suna ba ku hannu suna gaishe ku saboda kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiyar da kowane hijabi yana janyo mutum ya kawo shi cikin habara misali kamar yanzu idan aka dako ruwa aka daure a leda aka sa cikin firji ya samu awa aka fito da shi ne zai zama zai zama kankara ina ruwan yake kaga kankara ta boye ruwa to amma sai ka ajiye ta a gaban ka kana kallo kana kallo sai ta narke ta dawo ruwa ina ruwan yake babu ga ruwa nan babu kankara ruwa ya boye kankara ashe ruwa da kankara ba za su taba raguwa ba to sai suka yi wannan ittila'i gami da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo yakin Uhud shi kenan waɗanda suka samu wannan firasa sai suka so su faɗi wata kalma kan wannan Muhammadu da yake tsaye sababin Allah ya ce jalla jalaluhu sai suka so su faɗi wata magana sai Allah ya sa ibnu qaniyata sai ya dako baran dare ya zo ya buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a nan ne Muhammadu ya tsaya amma in ba dan haka ba da sun furta wani abu to da wani abun ba za a taba jin shi ba har ya zuwa yanzu da kuma sun furta wani abu wani abun ba za a iya samun shi ba har ya zuwa yanzu da sun furta wani abu ba za a san annabin ba har ya zuwa yanzu sai Allah ikami sai ya bar abin a daidai kan zahiri wanda da shi ne za a tafi har a samu a amfana da abin wannan sifofi idan muka rike su insha Allah za su mana amfani in Allah ya sa mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu tabbatar shi ne muka gani in Allah ya ba mu lokaci sai mu yi bayani akan kirji da hannu da ciki da kafafu saboda akwai manyan manyan malamai a gobe su ma suna so su ce wani abu sun zo daga garuruwan su ko ma ba sa so su ce mu muna so su ce din saboda mu yi guziri da abin da za su faɗa mu kai cikin zuciyarmu mu ajiye mu rika bashi ruwan imani har ya fito ya amfane mu duk wanda yake nan babu babba babu karami kowa babban da lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kuma ya cancanci a bashi kifika yayi magana idan ba ta zo kanka ba sai kai wa mutane uzuri na lokaci ya kare ne ba ta zo kanka ba amma kowa ya cancanci a bashi kifika saboda girman sa yayi magana dan duk wanda ya zo taron manzo Allah to babu wanda ya iso ya zo fa sai babba saboda saboda taron babba ne tunda taron babba ne ba wanda zai zo sai babba idan ka tu ka duba kaga wannan mutane su zo dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kana so ka ba su daraja daraja wa za ka ba su darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ko haka ba mu karami kowa ba mu gudu saboda mutum annabi da yake shi ba darajar kansa shi ba da darajar annabi ba ai shi ba da annabi ba wajen saboda haka muna ba ya kowa hakuri eh wanda su bi ka ba ta kai shi ba sai ya dau hakuri lokaci ne yayi kana Allah ya sake haɗa mu za mu ci gaba da magana sifofi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yanzu za mu aswa mu tsaya ran akwai shehuni a dama da hagu da gaba da baya muna so su ma su ce wani abu don mu karu اللهم ارزقنا العلم والايمان والمعرفه والهدايه والتوفيق واجعلنا جميعا ممن واجهت الحلال ولا تمنعوا من خلاف كلامك يا رب يا رب بالذات وبالصفات وكل ما تشتغل على تدخل بنا على الايمان وتاتنا بامر الانسان وارزق الينا واشر المسلمين أبن قدر واجدنا وهب لنا ذرية مباركة كل منا إلى مباركة وهب لنا ذرية مباركة كل منا إلى مباركة وهب لنا ذرية مباركة كل منا إلى مباركة وجعل أن كل من آتنا إلى المباركة بالمصطفى الشهيد بالمصطفى الشديد وبالمصطفى حيث ولا نقلب في صدره عليه لنا ربنا وصلى الله وصالح وخير لنا وعلمه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بن عمر الفاتح الى صدقنا كل حقنا والهدي الى صراط المستقيم وعلى اله حق به وعلى النبي لاجل اجلس ذاتك في كل وقت يا رب يا رب يا رب سبحان ربك رب العزه عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله والحمد لله Allah ya saka su domin da kai kuma yau kuma ya kai da ake alhamdulillah.
Dawo dawo da shi. Dawo da shi.
Mala alhamdulillah. Na'am. yau ba ba yi wo a yana da ba wani da ba wani da ba ta yi wa wuya a wani da ba